هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما بعد فاليوم جماعة المسلمين نأخذ آية من كتاب الله وهي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فجماعة المسلمين ننظر إلى أول الآية أول هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن كل نفس منفوسة سواء كان آدميا أو غيره فإنها تذوق الموت كل نفس ذائقة الموت هذا خبر من الله سبحانه وتعالى وهو أصدق من قائل والله سبحانه وتعالى أصدق من قائل فأخبر سبحانه وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت فكل نفس لا بد أن تموت وإن تال وإن تال عمرها في الدنيا فإنها ستذوق الموت وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما تحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تحاسبون على أعمالكم يوم القيامة تحاسبون على أعمالكم يوم يوم القيامة فقال بعد ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن عقد عن النار فلم يدخلها وأدخل الجنة فقد فاز من زهزي عن النار وأبعد عن النار يوم القيامة فلم يدخلها وأدخل الجنة مع ذلك فقد فاز لماذا؟ وما الحياة الدنيا إلا متى الغرور لأن الحياة الدنيا غرور متاع غرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا جماعة المسلمين ولا يغرنكم بالله الغرور انظروا أن كل ساعة أو كل دقيقة تمر فهي من أجالكم واعلموا أن كل دقيقة تمر فهي من أجالكم ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فاستعدوا جماعة المسلمين تزودوا قبل أن يأتي عليكم الموت لأنه لا بد منه لا بد من ذلك جماعة المسلمين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها والله كبير مما تعملون تزودوا جماعة المسلمين تزودوا وانظروا إلى ما يد الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحات من النفقة ومن الصدقة ومن فعل الخيرات فقوموا به جماعة المسلمين قبل أن يأتي عليكم الموت لأن ذلك لا بد من, من الموت لا بد لكل نفس أن تموت انظروا إلى الأنبياء والمرسلين توفاهم الله سبحانه وتعالى توفى الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين خصوصا سيد المرسل سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله سبحانه وتعالى وترك الدنيا فلا تكونوا كاليهود والنصارى الذين تال عليهم الأمد فكست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول سبحانه وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتال عليهم الأمد فكست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون تال عليهم الأمد فكست قلوبهم تال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فكست قلوبهم جماعة المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد اختاركم واصطفاكم إذ جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا الله سبحانه وتعالى أن يتوفاكم مسلمين الوفاة على الإسلام جماعة المسلمين هذا من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى أن يتوفى عبده على الإسلام هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتوفى أن أن يتوفى أن يتوفى الإنسان أن يموت الإنسان على الإسلام هذا من الله سبحانه وتعالى وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاكم مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين اعلموا وافهموا أنه تجوز الصلاة على الغائب أنه تجوز الصلاة على الغائب سواء كان البلد الذي مات فيه الميت بعيدا أو قريبا لماذا؟ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن نجا- نجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم وصف بهم وك- وكبر أربعا فهذا الحديث يدل على أنه تجوز الصلاة على الغائب لأن النجاشي في الح- في في الحبشة ورسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة النجاشي بالحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وصلى عليه في اليوم الذي مات فيه هذا يدل أنه تجوز الصلاة على الغائب إلا أنه اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك و- وأبو حنيفة أنه لا تشرع الصلاة على الغائب أنه لا تشرع صلاة على الغائب و- وقال هذا الحديث خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وذهب- وذهب أحمد والشافعي إلى أنها أن الصلاة على الغائب مشروعة بهذا الحديث جماعة المسلمين ابحثوا عن كل أمر في أمور الإسلام ابحثوا عن ذلك جماعة المسلمين آه، إلا أن ابن الت- تيمية توسط في الكلام وقال إذا كان الرجل الميت الغائب صالحا صلي عليه إذا كان الميت البعيد أو الغائب صالحا صلي عليه جماعة المسلمين يفسر ذلك واعلم أيضا أنه تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة إلا أنه قال قال العلماء أنه لا ينبغي أن يكون ذلك راتبا أو مرت- راتبا أن تصلى أو أن يصلى على الجنا- على الجنازة راتبا في المسجد فالأولى أن تصلى الجنازة جنا- جنازة خارج المسجد هذا هو جماعة المسلمين هذا هو افهموا الأولى والأفضل أن تصلى الجنازة على الميت خارج المسجد هذا هو أولى جماعة المسلمين فتأخذوا أن ذلك أن لا تفهم أن ذلك من السنة أن تصلى على الج- على على الجنازة في المسجد دائما دائما هذا ليس من السنة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بفعل ذلك مرة بعد مرة لا بأس بذلك افهموا افحصوا افحصوا اقرأوا افهموا وافحصوا كتب الشريعة جماعة المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين Allah yan uwa musulmi abin da ake so tunatar da mu daidai wannan lokaci shine kamar yadda kullum ake tunatarwa ne to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ba da labari ya ba da labari cikin wata aya suta al-imran Allah subhanahu wata'ala ce kullu nafsin za'ikatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce kowace rai in dai rai ne tana rayuwa tana numfashi za ta dandane mutuwa ba dan adam kawai ba dabbobi da shauran masu rai Allah ce kowace rai sai ta mutu wannan labari ne daga Allah subhanahu wa ta'azza wa jalla wanda shine asdaqu min qa'ilin wanda yafi kowa gaskiyar magana ya riga ya fada magana ta kare ta riga ta kare an gama da wannan Allah ya riga ya gama wannan layi kullu nafsin za'ikatul maut labari ne na Allah ba gwamnatin tarayya bane bare mu ce to aje a yi wani zama na musamman a roƙe ta fasa abubuwan nan a basu yan majalisu su sa baki a bar wannan al'amari da aka sa gaba tun bai yi wa kowa daɗi ba ba irin wannan ba ne magana ne na Allah subhanahu wataala rabbul alamin ya kullu nafsin za'ikatul maut kuma Allah ya gwada darasi daban-daban tunda hatta annabawansa manzanninsa bai basu ba annabawansa manzanninsa wanda ya zaɓa daga cikin halittu wallahi Allah bai basu ba ina manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da nawa manzan Allah ya bar duniya eh wani zai yi tunanin Allah zai bar shi shine wa waye shi haka kowa ya shafa wa kansa ruwa ya jira wallahi dare ko rana wannan ajalin ta zuwa wallahi kuma Allah ce za a aikata mai ɗanɗanan mutuwa saboda ɗan adam baya son mutuwa abu ne mai wahalan gaske abu ne wanda bai saba ba bai taba ji ba yau ne zai ji yanzu ne za a dandana masa saka Allah ce zaikatul maut in mutuwa ta zo hankali kan tashi an ga dan adam duk ya birkice ya juye ido ya juya baya iya kiftawa Allah ce falaula iza balagatul hulqum tarji'unaha in kuntum sadiqin me ya hana lokacin da ran ya zo makoshi zai fita ku da kuke tare da shi kuma da ran mana in za ku iya ko mayar mana manyan likitoci suna ganin ka kana gaban su duk dabaru ya kare mutuwa ta zo an daura ruwa an yi allura an yi wannan an yi wannan wallahi ajali ne kawai ke jira sai dai a sa ido a jira ikon Allah a kalli ikon Allah wannan yana nan akan mu ko dare ko rana ko yanzu ko in an jima Wani tsari ne na Allah shi ya tsara ajalin ba sani ba sai dai ka san zaka mutu amma yaushe yau ne ko yanzu ko sai an jima ko sai akwai shauran shekaru wannan ilimin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ce wa mata tadri nafsin ma za taksibu gadan wa mata tadri nafsin bi ai ardin tamut ai na mutun zai fadi mutu wannan Allah ne kadai ya sani haka Allah subhanahu wata'ala ya riga yanke wannan hukunci akan mu sai dai mu san dabarun da za mu yi na shirye-shirye kafin ta zo iya abin da za mu iya kenan mu yi shirye-shirye kafin ta zo kanmu iya dabaran kenan amma dabara akwai ce wannan duk tatsuniya ne ba zai yi ba in ka je zazzabi ka je asibiti in ka je wasu ma wai akan je musu cikin tukunna ma a tabbatar da menene ke damu su a ba su magani kasashen waje manyan masu hali suna zuwa ana cikin din jikinsu ana dubawa amma wani sai an je an gama an dawo ya faɗi mutu bai isa ba saka kowa ya yi shiri kowa ya sani wannan abin yana nan yana gabansa yana jiransa ajali kaɗai ake jira da Allah ya faɗi kowa zai mutu ya ce wa ina matu wa fauna ujura kuma yau mal kiyama sakamako kawai za a muka ranar kiyama za a muka sakamako abin da kuka yi wannan haka yake Allah ce faman zuwa zai anin nari wa uditar jannata fakat faz duk wanda aka nisantar da shi bai shiga wutan jahannama ranar kiyama ranar da dubban mutane ke shiga wuta don an ce a cikin dubu za a ɗauki ɗaya ne kawai wanda zai tsallaka lafiya lafiya ran ɗari tara da casin da wani abu sai sun shiga wuta wasu fito wasu sun shiga kin har abada kasan akwai tashin hankali domin ko jihar ba aka ce bari a zana mutane dubu amma ɗaya kawai ake so kowa ma zai ce zai ce ba zai samu ba to haka ake ranar kiyama in kaɗan ne lokaci da za su shiga aljanna shauran dubu ta za su shiga alƙadar tsara ana li jahannama kasira min jin wal ins Allah ce faman zuhziya anin nari wa udkila aljannata faqad faz duk wanda aka nisatar da shi bai shiga wuta ba a wannan rana irin na shiga wuta sannan har ya samu ya shiga aljanna to wannan ya gama rabo wammal hayatu duniya illa mata'ul gurur ayo duniya dan ba koyin bane rudi ne ko bata lokaci ne ta rude ka ne ka kaman da gaske kaman da gaske sai ga sai ruwa ne ruwa ne a kwando wanda ba zai ba zai yiwu ba gashi kaman ana yi sai ga mutun ya fadi shikenan magana ta kare ya kina gida kato ya tara motocin shiga ya abubuwan da zai iya ran da ya mutu duwai na sun zama na magada ka an gama da shi kana ta kare kana ta faɗi tashi ka shiga nan ka faɗi nan ka ƙi bin Allah yau ga mutuwa ta zo me kai na lahira babu kai hasara shi sa Allah kira mu'mini ce ya yi lazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda suka yi imani mu'mini ake magana la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku yadda dukiyoyinku da 'ya'yan da kuke da shi iyalanku su hana ku zikirin Allah tuna Allah subhanahu wata'ala su hana ku bin Allah subhanahu wata'ala wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk wanda ya bata lokaci akan yaya da da dukiya to wayannan mutane masu hasara ne me hasara dole zaka zo ka basu ka kuma lahiran ka kai daya kamar yadda ka fado a duniya kai daya ka fado ko bente baka da shi ko kamfai baka da shi ka zo duniya haka za a fita da kai daga duniya ko kamfai islam ne ce a maka gata a sa maka dan wani tsumma a jiki kafin a sa ka cikin ƙasa iya abin da za a maka kenan raba maka dan wani fari kawai je tura ka iya abin da za a maka kenan shi sa Allah ce dayo duniya gurur ne bata lokaci ne ga wanda ba wai ya dogon Allah ya bashi imani da tunani ba zai ce wannan bata lokacin amma a shirme da ya faɗi ya mutu magana ta kare abin da ya tara ya zama na magada an wucewa magana shi kenan saka Allah kira mu'mini su shirya san abin da za su yi kar dukiya da maganar yaya su shagalar da su su mantar da su zikirin Allah an ce zikirullah abba ne masu yawa da'a wa Allah subhanahu wataala zikirullah da'a wa Allah da zikiri da karatu da shauran abubuwa da ya kamata mutum ya shirya Allah ce mai fa'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut ku ciyar daga cikin abin da muka baku na arziki kafin mutuwa ta zuwa ɗayanku. Gabli an yace hada kuma lamautu fa ya qula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min salihin. In ya tsaya bai yi ba sai ranar mutuwa sai ce ya Allah laula akhartani kadan bani dama mana ya Allah. Ko dan kwana ɗaya ko ƴan ƙosa wani in samu in ciyar in zama cikin salihai. Allah ce walayyu akiru lahu nafsan idza jaa ajaluha in dai ajalin rai ya zo to ba wanda za a saurara masa ba wanda za a jira shi magana ta kare tsari na Allah tuntun Allah riga fara in baka gane ba zaka gane eh in baka gane yanzu ba nan gaba wata rana zaka gane Allahu khabirun ma ta'malun saka abinda ake fata mutun ya zauna ne ya rinka tunanin mutuwa kamar yadda annabi ya faɗa ku yawaita tuna mutuwa ku yawaita tuna mai yanki jin daɗin duniya gaba ɗaya shine shine menene mutuwa sayyidina umar a jikin hatiminsa da yake bugawa in ya gama rubuta takarda ya rubuta kafa bil mauti zakiran ya umar kafa bil mauti zakiran ya umar ya rubuta haka a jikin hatiminsa mutuwa ta isa ta zama mai wa'azi ya umar mutuwa ta ishi wa'azi ga mutum ɗan uwanka yanzu an tafi da shi kamar bai taba zama a duniya ba ka gan shi a cikin ƙasa an kwantar da shi duk sarautansa duk matsayinsa yau ga shi a cikin rami yana kwanci wannan ya ishi wa'azi ba ma sai an kawo aya ba wannan ya ishi wa'azi haka sai dina amur ya sa aka rubuta masa ta haka al'amarin duniya take saboda haka lalle mu san yadda za mu yi mu shiri kuma kamar yadda aka fada islam ya tanada abubuwa daban-daban tun daga rashin lafiyar dan adam har zuwa ya mutu har abin ne shi duk akwai tsare-tsare da islama ya yi wanda ake fata a bi daga cikin abin da tunatar da mu shine ana iya sallah wa mutumin da baya nan ai masalla bayan ya mutu baya gari baya ƙasa ana iya masalla ya halatta me yasa aka ci saboda ga ruwayan da aka ruwaito hadisi ne sahihi daga Abu Huraira manzo Allah ya ba da labari ce na annabi sallallahu alaihi wasallam na jashi fi yau fil yawmi allazi mata fihi ta annabi ya shilanta mutuwan najashi a ranar da najashin ya mutu ba waya ba komi kasan ba zamani ne irin na yau da akwai waya ko rido ba najashi sarkin habasha ne amma ya yi guduma wa addinin islama ya taimaka wa waɗanda suka jira zuwa wajen ƙasan bayan mushrikan maka sun matsa wa sahabbai sun hijira zuwa habasha daga farko a hijira zuwa madina daji ya karbe su da ƙarshe ya shiga islam sai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bada bayani ya bada sanarwa wa sahabbai cewa najashi fa yau ya mutu ya mutu sa ku taso mu tafi kuka je masallaci annabi ya masalla ya wuce gaba ya kabbara guda hudu sabai suna kabbara kuma malamai sun bayani cewa kabbara nan sallan an kabbara daya ana ya karanta fatiha kabbara ta biya salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ta yi ku ai addu'a wa mamaci kabbara ta hudu sai a dan yi shiru latifa sai ai sallama latifa ba sai ai addu'a ba sai ai sallama to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ai kabbara hudu wani jashi bayan ansa ya ba da bayanin mutuwansa wannan hadisi malamai suka ce to ya halatta sai mutumin da baya nan in ya mutu musamman ma a ƙasan da ana ji ba za a yi masalla ba ta za a yi masalla daga idu inda musulmi suke suna yi masalla to amma idan ya mutu a ƙasan da ake ji za a yi masalla fa to yaya shine malamai suka ce lallai akwai ya halatta musamman ma in ya zama mutumin kirki ne wanda ya rayuwarsa ta taimaka wa addini da musulmi za a yi masal inda malamai sun samu tsaki ne mutumin da ya mutu a wani waje amma mutumin ana kyautata cewa ya taimaka wa islam da musulmi da za a yi masal shugaba ne ya taimaka ya ba da gudumawa addini islama to wannan za a yi masalla duk inda musulmi suke za su yi taruwa su yi masalla kamar yadda ya faru kamar yadda yanzu ake fara babban imam namu wato al'imam ibrahim allah masa wafati ne a ƙasar misra egypt amma a nan najeriya an masalla kuma na ga wasu ma za su ci gaba da yi domin sallah dama addu'a ce da fatin neman rahama ga mutumin da ya rasu don mai saboda ana ya taimaka ya yi gudumawa addinin islama ya yi abubuwa la galibi sun suka gwada mana izala su ne an gane izala tana karama ba a san sunna ba tun ma mutane wasu ma ba a haife su ba wala suke wa'azi suke gwada mutane yadda za a yi sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a zahirance ya ba da gudumawa addini a bayyane saboda haka za a yi masalla wannan kuma ya halatta kamar yadda malamai suka bala ibnu taymiya abin da ya fara kenan mun da kamar tasirin alam da shawarar wasu da tafi duk an yi wa'annan bayanai da ya halatta a yi sallah wanda bayan musamman ma in ya zama fitaccen mutum ne mai taimaka addini amma suka ce shawara ha kawai ta wannan ba sai amma sallah ba domin ai wasu daga cikin sahabbai sun mutu a wani gari annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu sallah ba amma fitaccen mutum kamar najashi shi ma ai dalili ya taimaka wa addini kwarai da gaske shi na nabi masallah tun najashi saboda taimakon da yau addini kuma ana kan ba a masalla ba a nemi masalla a sai duk inda mutum yake in duk ya ba da gudumawa addini za a yi masalla za a yi masalla ba abin mamaki ba ne karkace a sai na ja shi a sai garin da ba ba musulmi ne za a yi wannan salatul ga'ib ana iya salatul ga'ib ko mutum yana abin inda ya taimaka ya ba da gudumawa addini abu na gaba kuma ya halatta a sallan janaza a masallaci amma ba galiban ba ba galiban ba ne akwai wani sahabi da ya rasu kamar yadda sai da Aisha ta fara tace annabi ya musalla ne a masallaci sun sahabbai sun salla sai na Abubakar da Umar a masallaci ne amma Ibnul Qayyim yace ba galibi bane in mutum ya dauka galibi da to bi bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba ko yaushe bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla akan janaza a masallaci ba illa li usirin idan idan wani uzuri ya taso kuma malamai suka ce idan ba a jin tsoron wannan gawan zai iya lalata masallaci za akwai gawan da za a kawo ta najisa na fita a jikinta ka zo ka ɓata masallaci mai kai kenan sai haka mu rinka lura mu rinka karanta sunna a karance ba wai muna ganin ana yi ba ba muna ganin ana yi ba mu ƙara bincike mu karanta da kanmu in ba gane ba ka je ka tambaya a gwada maka inda abin yake mun lukaihim abin da ya faɗa ke ba galibi ne ake sallah mutum a masallaci ba galibi ba ne kuma malamai suka ce al'aula shine ayi sallan sa a waje wannan shine aula afdal galibi su fiƙe suna da shawarar ta tuba ga afdal shine a sallan janaza a waje shine galibin abin da manzon Allah yake dan lokacin da sai sai ta Aisha take ce a shigo da wannan gawa a wata gawa za a ta yi masa sallah aka ce ya ne haka abinda ba a saba ba sai ce ta ji mamaki da mutane wasu sun manta yadda annabi ya yi sallah akan su hayi cikin masallaci kaga abin ba galibi bane da galibi ne da ba sai an tsaya ana jar sai ya Aisha ba da fatan za mu ci gaba da abin nan Allah ka rura mu cikin islam kuma ila salati